الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى في سنته إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلم وكمان دين الأكتابة أتوانا وتم أن القول ذلك أقبات سدى درسي أكام أبن دي شايبان قران rushe wa shubuhohi da kisosi na ƙarya wanda wasu daga cikin malamai 'yan bida'a suke kawa a nuna danganci da cewa yaban manzan Allah ne suke ko kuma girmama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to insha Allah subhanahu wa ta'ala jiya in ba kuma ce ba mana cikin darasi wanda yake nuni akan cewa hukuncin wata kissa ta ƙarya wanda aka ka wanda take nuna cewa turuwar hasken manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga wani guri zuwa wani guri kenan ba jiya a kalkumance an yi bayani akan jiya an yi bayani kalkumance akan tahiyar da kakan manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama suka yi tare da abdullahi ma'ana kenan baban manzan Allah ba sallallahu alaihi wala alihi wa sallam kuma dan uwa ina gaba a bukatar maimaita kuma kun ga abubuwan da ya faru aiko ta yadda aka yi kuma da abubuwan da aka gani a kan hanya go har kuma sai lokacin da ya kama hannun shi suka tahi sun haɗu da wata mata in kuma ce go wanda wannan matar in kuma ce ba ta yi tai dangane da abdullahi cewa zo nan mana mu tattauna kun ji ai a kisa da dan nuna ko sannan shi abdullahi ke ce mata ai ina tare da babana ne kuma ba yanda za a yi in saka mata ko kuma ba yanda za a yi in bari shi a yanzu ma'ana ba yanda za a yi kenan in rabu da shi kenan ko tsawo a ina kuri kun ji ko an samu matsala ne yawwa kenan a lokacin nan ta kyale shi sai ya huce karkwamance kuma lokacin nan yadda suka nuna a kirsar cewa daman za su je ziyara ne wajen wata kabila wanda ake ce da su na banu asad ko abin da ya kama da haka wanda suna da dangantaka ta jini ne ko zai kai musu ziyara kuma wajen kaiwa ziyara a can allah maɗaukacin sarki ya yi haɗa shi abdullah da kuma mahaifiyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ake sai da ita aminatu janago yawara masha Allah saribi da goma jiya ba wanda ya rike fara zuwa jebo wanda ya rike fara zai sai ma laifin baka zo ba Masha Allah a ƙarshe dai in kuma ce ba manyan malamai sun yi bayani akan cewa wannan kisal kisa ce wadda take ta kirkiri kuma kisa ce wadda take ta ƙariya ba ta inganta ba wajen ɓangaren riwaya ma'ana da jalu sanar jenta a ciki akwai wani marawaici wanda ake sai da shi ahmad ko wanda wannan ahmad da jan manyan malamai irinsu al'imamu linazzi irinsu ibn hajar al'asakalani da sun yi hukunci da shi cewa yawa yan uwa kun ga kenan a ƙarshe ba a buƙatar maimaita abin da aka yi jiya kun ga yanda abdul muttalib suka yi tahiya tare da abdullahi lokacin da yana tsare mai go kamar yadda na ga muku shi abdul muttalib ma'ana kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aihi iya maza goma sha biyu to a cikin wannan iyan maza goma sha biyu kuma baban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine babban kamar yadda su cikin sira mun gane a shine karamin ina ba dan ban fahimta kamar yadda na hudu yana daga cikin al'ada na larabawa to karamin da to mahaifi ya hiji da shi kasan yasa saboda tabbata ta aure cewa shi ne mai karamin ƙarfi a cikin manya kuma an ba kuma taɓa mu ma a al'adar mu akwai wannan abu to kun gare abin da ya waru dangane da warkon kissa sun man sarafa abdul muqallib akhizan bi yadi abdullah fa marra bihi bima yazum wa nago alamar ajin min bani asad ibn abdul uzza asalin kenan inda suka danganta nasabar ta kenan go to a ƙarshe in ba kuma ba kissa ta biyu zan ɗaki zan sake rafelan don kusan da kina kan ina maka ɗaya kissa ta biyu wa rawaito ta kissa ta biyu ai in ba ku mance ba yanzu mun yi an yi takhriji ko yanzu ne za mu shiga ta hakiki to kissa ta biyu wa rawaito ta wa ma'ana wa rawaito da ba'ika kaman wa ya yi ta kharijin ta ma'ana daga cikin manyan malamai wa ya kata littafin shi ai an wadi dole ne ka gane sai ka rike littafin da aka kai kissa dan ka iya karyata wani dan bid'a ya ce ma ai nani aka ce ba ta inganta kaga sai tsantsara ka babai kaga in ya tsantsara ka bakka abin da za ka yi idan dole ya kuna rike sunan da kai idan kissa ta biyu mun gane wacce kissa ai mun san ina aka ta go wacce kissa ta hurba ai mun san al-Imam al-Baihaqi ya kata a cikin dalailun nubuwa go da juzi'in da saba haddi ya faɗi to in kuma ba kissa ta biyu hanya ta biyu ai daga Allah dan Abbas aka samu ko to wai ita ma man allazi awrada hadi kitabi min al-ulam a cikin malamai waye ka ta cikin littafin na'am hmm al-imam a cikin dalail an-nubuwa ai safa ta tanza juzi'i na farko safa ta 107 masha Allah ne ya sauya safa go na'am a takariji na farko tan an samu karin wanda suka gata guda biyu da ibnu hisham sahibu sira da ibnu ishaq da sayyidu sira wanda shine sayyidu ulama usira na duniya gabaki da ibnu ishaq kenan go kuma rawi ne shi ba wai intiqali bane ki a da kan ke ki karbar riwaya to shi kenan jiya mun ga a cikin riwaya in ba kuma ba a ƙarshe waɗannan riwayoyin guda biyu wanda muka kawo wanda kar kuma sai riwaya da farko kamar yanda takarijin ta yake tunda bashi da yawa a iya karantawa malam yake cewa ita wannan kisar wanda aka samu ta daga ibn abbas wanda ya nuna cewa ya huce wata mata yan kabilar khasa'am khasa'am bil'ail ta arido na fusa hago wanda tana bugirwa da kanta akan mutane ma'ana tana cewa ya wani kana so na ana kwatanta da cewa kina ita ne ba mutum ne jirgi ba ta go a ƙarshe ya ba da irin labarin abin da ya abu manzan baban manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a ƙarshe da ya huce ta beje ba suka gasta mana suka tafi can kabilar da za su je anan Allah madaukakin sarki kaddara kamar yadda kissar ta nuna ba ina tabbatar su ba aka dar mu arziki tsakanin shi da wace da Amina kuma mun kuma ce bai yanda ya kai kissar kuma a daren nan ya kwanta da ita kuma aka samu cikin manzan Allah to ba ina so in maimaita ba ina so in zo a ƙarshe da yace at-takharij shine zan karanta yace خبر ابن عباس yace labarin Abdullahi dan Abbas allazi bihi hadhihi al-qissa wanda wannan kissa duk akan ta ne ake magana yace akhrajahu al-Baihaqi fi dalail an-nubuwa al-Imam al-Baihaqi ya fitar da wannan riwaya a cikin wani littafi wanda ake ce da shi dalailun nubuwa wanda kar kuma sai Abu Nu'aym al-Asbahani babban malami daga cikin malaman musulunci shi ma yayi littafi ya ta samu ne dalailun nubuwa to wannan na al-Imam al-Baihaqi a mujalladi na warko safaha ta ɗari da bakwai ƙala yake cewa a ƙabarana abu abdullahi alhajir ƙwada haddasana abdulbaki bin kane kurke da abdulbaki jiman ƙala haddasana abdulwari bin ibrahim al'asgari ƙala haddasana musaddis ƙwada haddasana masalamatu bin alƙama an dawud ibn abi hind an ikirimat an ibn abbas ikirimat mun sani almajiri ne na abdullahi dan abbas ba matsala bane da an ce yaro ta riwaya to sai dai kuma karshen riwaya ma'ana sanadin to nan ne inda matsala take kala yana ruwa da ta faza karahu sai ambaci karshen riwaya wa aka raja hu ibnu asakir wani ɗaya daga cikin manyan malaman hadisai wanda ake ce da shi ibnu asakir shi ma ya fitar da wannan riwaya min tariqil hajim ta hanyar hajim shi kuma yake cewa haddasana abdul baqi ibn qani bihi shi ma ya ga riwaya irin wannan a ƙarshe wannan ruwayoyin guda biyu ba wa'incan na farko ba ta hanyoyin mutane nawa aka samu mutum guda abu abdullah al-hafiz yace wa zan tafi da shi abdul baqi ibn qani ko al-imam al-hajim yace wa zan tafi da shi shi ma abdul baqi ibn hajim ne ka iya cewa ita wannan riwayar ta abu abdullah al-hajim ita al-imam al-bayhaqi ya rawaito ita kuma wannan riwayar ta al-imam al-hajim daga abdul baqi ita kuma ibn asakir ya rawaito ta a hausa ne matan da ne mun gani matanin da ne in ba kuma ba samal riwayar da ne kenan ko to shine ma ne ta asakir yanzu ya tsari marabaita an san su guda biyu hanya biyu ne ta zo duka kuma hanyar daga abdullahi dan abbas ina ne aka samu maradi shine riwayar hajim wanda ibnu asakir ya rawaito kuma da riwayar abdullahi dan abbas wanda ya nuna cewa akhbarana abu abdullahi al-hafiz go abu abdullahi al-hafiz ya samu shi ma daga wajen wa shi ma daga wajen abdul baqi a karshe dai wannan riwayar ta karshe kenan an samu ta ne daga wajen ne daga wajen mutum guda ko ko gane ba a ka'ida mutum biyu sun ka karɓi riwaya a wajen mutum guda su a ɗaya ake lissafa ta kai kaddara mutum goma ta karɓi riwaya a wajen mutum ɗaya su a ɗaya ake ɗaukar tun da kasan me yasa ba ta da wata hanya ya hanya ɗaya in kun lura daga wajen in ma daga ina ne ka juya wa ba ka labari ya sar yi su kai wa ba ka labari ya sar kai ma wa ba ka ya sar a nawa za ta labari a ɗaya ya rage ma kuma wani in ya canza magana ko ya ƙara ko ya rage a cikin wani abin ya koma ƙarya masha Allah to malam yanzu zai mana bayani akan at-tahqiq to wannan kissa ta cewa baban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga dalilin da aka yi armanci da Aminatu kuma ga cewa wai da hasken a jikin baban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake amma lokacin da ya arme da Aminatu ya kwanta da ita aka samu ciki ya hasken ya raba da shi da zai kuma cikin wajen ya kuma cikin mahaifiyar manzon Allah ma'ana ya dabku da manzon Allah aka suke so su hasken suke so su ce na hasken kayan a yi armi da aka gane cewa baban manzan Allah yana dauke da haske amma ana armi yana kwanta da aminatu wani haske ne rabu da shi mana da haske kuma wajen wajen ne shi haka suke so su ga nan mala yace a tahqiq to ya labarin kissa yake ta inganta ko bata inganta ba in ta inganta to me ce da akan ingantin ya rijalu sanadikin su fiqati ne su suka miki shaida daga cikin malamai ko kuma a bisa inganta ba su wasu malamai suka yi bayani akan rashin ingancin su sannan wani dalili sai suka ba su ga jira malai ta asage na farko alƙisatu bi hadha dariq aiba wannan kissar a wannan hanyar ma hallo me yasa ce hallo eh kamar ina tambayar kuna kaida ta nahu alƙisatu bi hadhihi dariq eh sai aiba wal qissatu al-ula qissatu wahiyatun ba to kuma hallo ne ne والجسد الثانية أيضا إذا ما فهي واهية يتي واهية إذا ما تقريات وإلتها قسم من مسألة عبد الباقي بن قاني يتي عبد الباقي بن قاني فكما كاتم بيش me illar ta yace maka Abdul Baqi ibn Qani to shi wannan Abdul Baqi ibn Qani ije shi kuma me matsalar shi me yasa aka mai da ruwayal a dalilin shi yace to yanzu ba zan baka labari kuma ba shi bane zai baka labari shi wannan Ali al-Muallif wanda ya rubuta littafin an shi ne ta zaka yanzu ma kun yi zamani dai ta ƙarya ta shi a'a malaman da suka mutu nan da shekara dubu da wanda ya mutu nan da shekara ɗari takwas da ɗari bakwai har akwai wanda ya ɗora a dubu gashi nan zai zano maka yace awradahu ibnu hajar fi lisan al-mizan ibnu hajar al-asqalani ya kawo labarin wannan mutum wanda ake ce da shi Abdul Baqi ibnu Qanat a cikin lisanul mizan a juzi'i na uku safaha ta 369 ya sake kashi a safaha ta 549 ya sake kashi safaha ta 419 wa nukila an ibn hazam wa nukila ko kuma wa naqala an ibn hazam ya turo labari mun san na galabo ba karbar riwaya ba a bakin shi ma'ana ya samu labari ta hanyar wasu mutane daban wanda suka bashi labari cewa ibn hazam ma ya ce kaza wai ban da shi shi ibn hazam ne kenan mun gane shine a ce wa naqala ba warawa ba an ce warawa ta nami ne mushafa hadan baki da baki an ce wa naƙala ma'ana a littahi kalura ya ga hujjar da ibn hazam ya ka cewa abdul baki magareci ne da haka ibn hazam diba da ya binciken binciken irin wanda ibn hazam ya shi ma ya ga cewa magana shi gaskiya ne da haka ya daune ne hujjar shi a matsayin aro kun gane zai kafa hujja da ita ina ba da gwamnati da kuma kar kuma ta yi wani abin shine abin da ibnu taymiya ya yawan yi idan ya bincike cewa malamai waɗancan wanda suka gabace shi irin sa al-imamu malik irin sa al-imamu shafi'i ahmad ibn hanbal abu hanifa tunda shi ibnu taymiya ba mara bacci bane ibnu taymiya ya falo inda yazo lokacin ruwa ya tsari amma da in yayi ta hakiki ka lura yayi tafsiri yayi bincike in ya samu riwaya daga wajen mutumin da ya yarda da shi ya dauko da gadura sai ba da hujja da ita a littafi kamar yadda maliku ya ce amma maliku ya rawaito riwaya daga wani shi kuma daga wani shi kuma daga wani daga annabi kaga in ka kare ta ibnu taymiya ba shi ba ka kare ta ba ka kare ta maliku ka kare ta wai wai danganta da wai hujjar wanda ya dauka ka iya ta ka kare ta maliku wannan kuma tsakanin ku ne da maliku idan ibnu taymiya in kana so zai ce ma al-tsari kaza ne a guri kaza ne na samu ibn hajar al-asqalani ya kawo shi kamar da mai bayani eh ya dauko hujja a cikin littafin ibn hazm az-zahiri wani littafi ne ana ce da shi al-muhalli al-muhalli wasu suna ce al-muhalla wallahu a'lam annahu qala ibn hazm az-zahiri yana cewa qala ibn sufyan wa ibn sufyan na'am ibn sufyan ba sufyan kin ba ibn sufyan shi ke ban matsala ilmalikiyin yana daga cikin waɗanda ake danganta su manya-manyan malaman ne malikiya naziru ibn qani wanda shi kishiya ne na ibn qani fil hanafiyin wanda shi kuma yana cikin mazhaban abu hanifa ma'ana shi wannan dan malikiya ne za a danganta shi a mazhaba shi kuma wancan dan hanafi ne wajada fi hadisi al-kadhib al-buhd yace a cikin hadisin wa'annan mutanen guda biyu da ibn qani da wani da abdul baqi duk da mazhabar su ne ba dai ba ce a cikin hadisin su an samu ƙarya ta kirkire babban ƙarya ba ma ƙarya ba kasa kasa ta kirkire wanda maganar babu kamshin ta kawai za su kirkiro su dora wal bala'u da mubin kai ba ma ƙarya ba hal akwai bala'i mabayyani ne girma wal wabu'ul la'ih kuma da dora ƙarya wadda take ta banza nan ne ake cewa al wabu'ul la'ih shine ƙaryar da diba ko hankali ma zai iya ƙaryata ta ba ilimi ba akwai abin da ba in ba kuma ba hankali in kun lura ba da baya abubuwan da makaranta abubuwan da aka akan tabbata sauran kisar a hankali ma zai iya kare ta duka mara watan kwan ba kuma ba ta ina suka wuce ta kabila guda duka mara watan kwan yan uwanta ba ku gani ba duka mara watan yan uwanta da kuma ba a san su ba ga yan uwanta ne kuma ga ne kuma ga an samu daga cikin mara watan kuma tataccen magare wanda duk malamai na musulunci za mu ga sauran manyan malamai wanda za su yi magana a kan shi malin yake cewa fa imma tagayirun ko dai a samu tagayiri mun san tagayiri aiko ga yanda asalin abin yake kuma mene ya a juye shi ko ya a canza wani wa imma hamalan amma na lakai da fihi ko kuma a tsora wata magana akan abin da babu alheri cikin shi ma'ana ga wanda bai dace ba a karɓi magana min kazzabin daga wajen makaryaci wa mugaffalin ko a wajen wanda yake rabkanan ne yuqbilu talqin wanda yake karbar talqin kawai a wanda muke magana da bace karba ba tare da yayi binciken magana asalin ta daga ina ta zo ta to zaka iya samun ta wannan hanyar da yake karbar riwaya shi Abdul Baqi wa imma salisa ko kuma a iske abu na uku aka ce miki menene yace wahiya an yakuna al bala'u min qibalahuma ko kuma ta iya yiwa ma bala'in a ba zo musu bane su ne da kansu ne suka kirkire ko mu gane ba ko dai sun sha shi mu ƙarya daga wajen mutanen da suka ba su labari ba su tsaya ba su gane su waye ko kuma su da kansu ne suka yi ne suka kirkiro ƙaryar kun gane malamin su ko wahiya salisatul asabi shine salisatul asabi nas'alullah salama wa qala abu al-hasan ibn al-furat wannan malami ana cewa shi ibn al-furat ana mishi alkunya da abu al-hasan yake cewa haddasa bihi hadasa bihi ikhtiladun qabla mawtihi bi sanatayn yace sauran kayan shekara biyu a rayuwar shi ka hanya mata da shekara biyu kana yi ya kai tilaki ya same shi mai ya kai tilaki sai da ko riwaya da shekara ta galura sai ya tsora ta akan kazzab kuma zai ba da labari akan ko ya dauko riwaya ta kazzab kuma ya tsora ta akan mene shekara ta ya ba da labari ya sa malaman hadisi suke kewaye ne ya su gane cewa kai wannan magana ruwa ne da ya faɗi wannan magana ya yi rika rike da mutane ya daga ba a gane shi ashe ya sami ya kai tilaki ne kahin ya mata da shekara guda biyu shi kuma ka'idar malaman hadisi mun lura su gwagwansu da rangwami ga addara kana riwayar hadisi an yarda da kai sai da aka kai shekara 60-70 da ana karɓar riwayar ka tun aka fahimci cewa ka shi rabata ka lura ko kana shamsi ko kana ƙari ko kana rage ko kana ƙyaƙe tilafi ka kasa bambanta tsakanin didi na bukari da didi na murna tunda mutum ne guda biyu kuma halayensu da ɗabi'a su ba ɗaya wani ka iya yi wa ɗaya ana karɓar da yawa shi ɗaya to kai kuma baka bambamta a haka da wannan ne sai a fasa aiki da ruwa ya yanzu ne ba sai a yi kaidi tun daga shekara kaza zuwa kaza duk abin da ka rubuta an yarda da shi amma daga wannan shekarar zuwa gaba ina fata mun bayyana to wannan shi ake ce da shi ikhtilati shine garwaye abu guda biyu kuma kin shi al ikhtilatu bayna shay'ain kuma ne sharikain to shi wannan mutumin Abul Hasan ibn al-Furat yace eh ikhtilati ya faru a cikin rayuwar shi da hanyar mutu da shekara guda biyu shi kuma dukkan mutumin da aka same shi a cikin matsalar da yake tilali to dukkan ulama uljarhi wa ta'lil sun ittifaqi akan ana tsira riwaya shi ma'ana ba karba riwaya shi a gaba sai abin da aka karba na biyu wa abdul waris ibnu ibrahim al-asgari kuna rike da shi a cikin riwaya kuna rike da shi ko kun manta shi kun manta shi a riwaya da al-imam al-bayhaqi rawaito wata tantayya wani wanda ake ce da shi abdulwaris ibn ibrahim al'azgari ya ce layu rabu shi kwata kwata ma ba a san shi ba a bangaren ilimi yanzu dan Allah wanda ba a san shi ba a bangaren karatu ina ce na rawaito a hadi amma malam yanzu bi ba ba a taɓa ganin ka a makaranta ba a taɓa ganin ka a wajen bangaren neman ilimi ko inda ake bada fatawa ko inda ake wata muhabara akan harkar addini kawai aka yi ka kajen yin hadisi ka sai na cikin bukari sai ina ne zaka janyo hadisi kaga da yawa ko shi ne malin yake cewa la yu'raf shi wannan ba amma magana akan shi ba amma sai shi makaranta na ai bincike a kai dan haka kenan shi wannan bai cikin masu ilimi ko kuma bai kai bugun da zai yi riwaya saboda kar kuma ce na biya ba wai haka bane kawai mutum yake riwaya a a dole ne ka zama to daga cikin masu ilimi me nake yin masu shine wanda suke karatu wanda yake neman ilimi mun lura ko malami ko mai neman ilimi su ne suke riwaya banda su ba wanda yake yi riwaya saboda ita riwaya kar ka manta ba wani abu bane wanda kawai da ka faɗi za a yi a sai an maka bincikewa kuma ya zama to irin labarin da za ka bada kada ya saba wanda ka ce kaji daga wajen shi Allah ka tartar da na uku ƙa'idar hawa da ba'adun lazina ya katubu na fesira ya ce wannan ita kuma ƙa'idar ɓangaren waɗanda suke rubuta ilimin sira sun yi ƙoƙari ta sihihu baƙiyar to sanad su inganta sauran sanadin su inganta sauran sauran su ne bai inganta ba sun yi kokari ai su kala a hado mu lokacin da ɗaya daga cikin su yace wa hadha isnadun rijaluhu fawqa musaddis ala sharti muslim wannan isnadin mazajen shi saman musaddis to ne me gini da fawqa musaddis a ilimin hadisi sun san me gini wai saman musaddis shi musaddis ka gane malamin al-imam muslim ne ko malamin al-imam al-bukhari na manta to riwaya da ta zo daga wajen shi ita ka lura wanda shi musaddi sai karba daga wajen shi sai kani ana karɓar riwaya to matsalar din da take ai jeran riwaya da shi musaddi sun yi shiga ai ba ta inganta ba ita kuma an baka mace ba ai me da riwaya ba wai kasancewa a sai dukkan su ba rabe da su bane ke a cikin jeran mazajen ko ɗaya ne ba rabe da shi a ake me da ta ake kenan in ya ce fauka musaddi kaga yayi wal daga musaddi abin da ya sama dukkan su sai ka da ni to kuma daga musaddi abin da ya kasa ne aka samu matsalar to an samu matsalar ko ba a samu ba to wannan ma wayo ne wani daga cikin su ne wayo ya yi kokarin ya inganta wannan riwa'an wai yace wai ala shartin muslim a shartin muslim to ko a shartin muslim in an samu rawi wanda yake mustaham ba karɓar riwaya shi kuma wannan mustaham tunda an ce makaryaci ne an ce yana yake filati an ce ba karɓar riwaya shi an ce yana shamfe an ce karɓarwa bai tattauta a tsakanin wani da wani wannan dai a ƙarshe wannan riwaya ba ta inganta ba kwallutu he na ce in an ce kwallutu aliyu kenan wanda ya rubuta littafi kwallutu he na ce ya tawahamu kasir da yawa daga cikin malamai sun yi tsammanin annal isnadin lazi rijaluhu rawalahum muslim wannan isnadin wanda mazajen shi shine wanda muslim ya rawato ya kunu ala sharti muslim kawai dole ne ya kasance akan sharti muslim kun san me yake nuna ma'ana da yawa ma wasu daga cikin masu nuna cewa suna da ilimin hadisi suna tsammanin wai duk mazajen da al'imamu muslim ya rawaito su wai suna bisa kan sharɗin musulun su kuma musulun ba a musulun yana rawaitowa hadisi ta wasu mazaji wanda kuma bisa kan sharɗin karɓar riwaya ina fatan mun bayyana wannan wani ilimi ne daban wa hada laysa ala iblaqi wannan a ba a wai kai tsaye bane za su ai wannan mazajen wanda suka rawaito wannan hadisin suna bisa kan sharɗin musulun a a musulun ya kare wasu daga cikin walaqad bayyana galatu zalika da hafiz ibn hajar tabbas al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya bayyana kuskuren wannan riwayar wa naqalahu anhu muhaddis wa bin nail haka kuma ahmad shakir al-allama mubti misra shi ma ya turo labari daga ibn hajar al-asqalani الشيخ أحمد شاكر جنبه في شرح اختصار علوم الحديث آه شرح اختصار علوم الحديث وندا وانا babban malamin ya rubuta shi shine al-Imam Suyudi duk da shi ma Ibn Hajar kin ya rubuta irin wannan jin a safaha ta 21 haisu qala al-Hafiz Ibn Hajar inda al-Hafiz Ibn Hajar yake so a cikin wannan littafin shi ikhtisar ulum al-hadith wa adaq min hadha yake mafi karanta daga wannan mafi wuyar ganiya daga wannan an ya ruya ya ani al-bukari wa muslim shine bukari da muslim su rawato riwaya an unasin maksusina daga wasu mutane ke bantattu min gairi hadisin da zina ba'ufu biyu ba tare da hadisan da suka rawaita ba ba tare da hadisan da suka ra'ifanta ba su gina kun gane abin da wani yake ne yace mafi karantar ilimi ma'ana abin da yake da wahalar ganewa shine bukari da muslim sai wato riwaya daga wajen wasu mutane ke bantattu ma'ana daban kenan ko kuma ba tare da hadisin waɗanda suka ra'ifanta ba a cikin sai yi wa alhum hadisin min ɗariƙin ta lura kuma hadisin ne zo daga wajen ta hanyar man ba'abu man ba'abu fihi ko kuma man ba'abu fihi wanda suka ba'ifanta daga cikin shi bi rijali kullihim fil kitabain da wa'annan mazajen dukkan su kuma a cikin littattafan nasu au ahaduhuma ko ɗaya daga cikin wani sabutuhu annahu ko fa nisbatuhu annahu ala shaddin man karaja lahu galaka to wani yayi tsammanin danganta hadisin wani sharti ne a bisa kan wanda suka fitar da shi suka ce a ban da shi shi kuma wannan yace wannan kuskure nan kun gane abin da yake ni cewa bukari da muslim za ku ga sun kawo su mazaje ke fantar su mun gane wanda su a wajen su wannan mazajen su ne suka yarda da su ka lura ba sun ce ba dole ba duniya ya yarda da su a su ne suka yarda da su ka lura to sai ka samu kuma a wata riwayar ka lura ba kuma wannan mazajen sun zo a cikin riwayar wanda bukari da muslim sun ce sun yarda da su amma kuma wasu malamai sun ce ba su inganta wannan ma wani abu ne da ya kamata da mu lura to su su al-imam al-bukhari da suka ce sun yarda da su menene yasa ya ce suka sun yarda da su wata hanya ce suka bi ne dalilin su kaga wannan wani abu ne da ba wayannan bibi wanda suka ce su raba da su kuma sai a tambaye su misali irin su ibn hajar al-asqalani da al-imam al-mizzi irin su ibn addi irin su al-imam az-zahabi kaga ba wai sai za su bi yarda da su ba daga bangaren ra'ayi ta wani bangare ne za su ce raba da su saboda hujjoji to shi ne yake to duk mutum inda ibn hajar yake duk wanda aka ci tsaro ulum min hadith al-imam ibn kathir ya rubuta irin wannan littafin haka shi ma kuma ibn hajar ya rubuta magani littafin kenan iri biyu ne akwai na ibn kathir akwai na ibn hajar al-asqalani yace to shi ne wanda bai yi ba ilimin hadisi sosai yayi zurbi sai tsammanin cewa to waɗannan mazajen al-imam al-bukhari da muslim sun kawo su cewa sun yarda da to ya za a yi kuma a cikin wannan riwaya da sun shiga kuma a ce ba a yarda da su bayan sun manci al'imam bukari da musulun ka'idar su da wannan malaman da suka zai sai raba da su zuma kuma ka'idar su da su kuma ba ta iya yi wa al'imam bukari ka lura wata illa ta koyi mace ka lura wanda su wa'annan malaman kuma daga baya su ga illa a tattare da mutum kuma an kuma ce ba rayuwar da bibi yanzu za ka iya yaban mutum da a lokacin da kai da shi mutumin jirgi kuma daga baya bibi bayan in rayuwar ta tashi daga nan ya koma wani guri ya koma ɗaya ana samun haka ko ba samu yanzu ana iban da kamar kawai haka za ta yale mutu ko kuma ana iya canza mutu hukunci tun da shi ma ya canza to irin wannan matsalar ibn hajar ita tana iya faruwa za ga ga mazaje al imam al-bukhari da muslim a sharɗin su wannan mazajen shiqatin maqbulun an yarda da mutanen kirki ana karɓar riwayar a ƙarshe wasu kuma malamai daban ba su ba sai su same su da wata matsala kaga hukunci al-hukum min intagala min haza ila haza ina hukunci ya tashi daga nan yanzu ba ne ya koma wani guri da ba to ibn hajar yana so mu gane cewa irin wani abin a tsaya a lura da shi sosai ba shi dan adam ma yana canzawa kuma yana canza ne hukuncin shi ne in ka canza hukuncin ka yayi canza in baka canza ba halin hukuncin ka hal hukumin ya baka ala asali go malam ya kira alaihi shay'un aka matakar wani abu bai faɗo ba akan hukunci yana tabbata akan asalin shi matakar wani abu bai wari ba akan mutumin da aka mutu hukunci Allah ka tartar da mu kuntu he nace فلتطبيق هذه القائدة الجليلة على الأول سبر ثبت فوانا قائدة المجرمة أبتكم ودل هيئة هذا إسناد رجاله فوق مسدس وانا حديث رجال السنة جنشي سما ده محدث على شرط مسلم هيئة أبتكم شرط مسلم هيئة كما نجيب kuma za mu samu annal isnada an musaddis lalle shi isnadin daga musaddis yace daga wana kala hefe حدثنا مسلمة بن علقمة مثالي نزي بقامك ابن هجر الأسقلاني وكما شيء أحمد شاكر العلامة مفتي المثال أن علقمة kamar yanda yazo a cikin ruwaya da ta asali mun gane an Dawud ibn Abi Hind kaga da sabab ai ko kun lura waccan riwaya ne yake ta samu ka ba wani abu bane sabo ya ma a waccan riwaya ma haka aka an Dawud ibn Abi Hind an Ikrimah yawa an ibn Abbas lam yakun ala sharti muslim ba kaga ba haka kin kuma ya zamanto bai zamanto ba akan shartin muslim kai ba kana gaba cewa shartin muslim ne to bai zamanto ba akan me yasa yake yuzihiru zalika min tuhfatul ashraf al-imam al-mizzi ya bayyana haka kin a cikin tuhfatul ashraf cewa haka kin tana iya kasancewa kuma bai a cikin shartin muslim zai kuka muku jabajali yace he kadiba mujalladi na biyar safara ta 100 a safara ta 132 wa lidhalika dalilin wannan ne ma najib masala matsubun alqama za mu samu shi musulun bin alƙama an dawud shi kuma ya samu riwaya daga dawud ibn abihin lais ala sharɗi musulun kuma ba akan sharɗin musulun bane bi annan musulma da shi wannan musulun kin a karaja an masalama min gairi hadisi dawud ya fita su riwaya daga musulun kuma ba daga hadisin dawud ba kun gani ga shi shi kin musulun kin da kanshi ya karɓi riwaya daga shi masalama kin kuma ba daga wajen abi dawud kin ba fa innahu du'ifa fihi to lalle shi wannan jab to an ba ibanta shi wane wai aka ba ibanta ina son ku gane wai aka ba ibanta ba ku gane ba kun ga akwai matsala Dawud ibn Abi Hind me yasa ake karɓar riwaya a wajen shi saboda bai yarda ba da shi ba ku gane ba to wannan rashin yardar da bai ba da shi to wasu malamai sun gano cewa shi dawo da kin ibn abihin da kin ashe ga ibi ne ba ka ruwa a wajen shi dan haka musulmi bai san da shi bai san ba ya yake gadura idan ya samu ruwa daga masalama in ya ce miki daga abi dawud ibn abihin sai ya ji karbar wai in ya hudu miki daga wani kuma wanda ya sani kuma ya kara kaga kaga dai ai riwaya da ta zo go amma ya kyamace wani mutum guda to yace to irin wani abubuwan yace wani ilimi ne wanda ya an ba a hankali za a gane fa innahu du'ifa bihi dan su an ba ifan da a cikin shi hay su qala az-zahabi bil mizan inda al-imam az-zahabi a cikin litan shi al-mizan a mujalladi na hudu safaha ta 109 zaka je kuma safaha ta 800 8526 yace shi wannan mutumin wanda ake ce da shi wane wanda ake ce da shi wane abi dawud ibn abi hind yace ba'afahu ahmad Ahmad bin Hanbal ya ga iban da shi faƙala Ahmad bin Hanbal yace shaiku na ba'ib yace tsoho ne ba'ib ba karbar riwaya shi rawa ana Dawud manakir yana rawaitowa riwaya daga Dawud manakir riwayoyi ko kuma labararruka abin kyama yace kuma ba wai abi Dawud kin kanshi ba ma shi kanshi masalamatu bin alqama kin ma shi ma ba karbar riwaya shi yanzu kai magana Dawud kin kaje go to shi wanda ma yake karɓar ruwayar a wajen shi kan shi ma shi ma ba karɓar ruwayar to nawa kenan yanzu biyu to amma bibi kuma ku lura da wani kan mamaki to amma muslim kuma shi yana karɓar ruwayar a wajen masalama ko ka gani amma a wajen dawud jin ibn abi hind ba amma bai karɓar ruwaya bayan kuma cewa malamai sun yi bincike sun ga dukkan su biyan kimi su kullum dukkan su biyan ba karɓar ruwaya a wajen to wannan wanda yake neman cikakken dalilai ko ba tuhfatul ashraf to ana aka bayyana cewa wannan wata ka'ida ce zama daban qultu hinati وكذلك قال الأقيلي حكى الإمام الأقيلي يتك الضعفاء الكثير أتكون للتهم شوان داك تلش الضعفاء الكثير مجلدي نودو تفاها تقريبي دقو مشابي يساج هدي مجلدي نهودا غالو تفاها تدبو تقريبا فإدقو مياتر تترى ولمسلم ابن الأمى yanzu kuma kan muslim didi an bar magana akan Dawud ibn Abihin shi muslim ibn al-Qama ka san idan ka zo kana magana da wani bai inganta bai a ce mabarin hudu maka malamin da yake karɓar ruwa a wajen shama bai inganta ba shi ba muslim ibn alƙama a cewa ya samo riwaya daga dawud ya ce manakir duk abin da ya faɗa abin kyama ne ba a yi raba da su shi muslim ibn alƙama kin masala masakin gona alƙama ba a raba da ruwaya shi dawud kin ibn abi hindi shi ma ba a raba da ruwaya shi wa ma la yutaba'u min hadisihi kasirun kai abubuwa yawa daga cikin zancen shi da yake bada labari wanda la yusaba ba a ma bibiye su balantana har a yarda da su a Hausa al-Imam al-Uqayli ɗaya daga cikin malaman hadisai ya yarda da riwayar Maslama ibn Alqama da Dawud ibn Abi Hind ko bai rawa bai yarda ba qultu hinati wa hadhihi fa'idatun tafasiluha tudriku bil mubashara yace wannan magana ce wanda rarrabe ta da akai shi kadai ka iya iske ka iya tarracewa lalle abin in ka rungume shi ashe gaba da gaba wani bahas kuma kai bincike to fa alam zalika fa innahu min an-nafa'is al-aziza to ka san da cewa wannan wai yana daga cikin abubuwa masu tsadawa ma'ana wannan wani ilimi ne wanda a waɗanda suke da ilimin hadisi ma ba su san wannan wajen nan kama abin da yake so nuna maka cewa ibn hajar al-asqalani a fagen ilimin hadisi to ba karamin malami bane malami ne wanda yake ne dogon bincike ina fatan mun fahimta dariqun azar aiki bai kare ba wata hanya daban lil qissas min kabari bin abbas ga wannan kin qissal hallu kuma da daga labarin abdullahi dan abbas aka raja babari bi tarikh al imam ad-dabari ya fitar da shi a cikin littafin shi at-tarikh al imam ad-dabari sahib at-tafsir ibn jarir muhammad ibn jarir ne babari a cikin mujalladi na biyu wani littafi da ya rubuta shi at-tarikh mujalladi na biyu safaha 244 wa abu nu'aym da abu nu'aym ji da la'ilin nubuwa a cikin littafin shawabi suna da la'ilun nubuwa a safaha ta gomiya tara da ɗaya wal khara'ibi kira hawatif da wani babban malami wanda ake cire shi al-imam al khara'ibi a cikin littafin shi wanda ake cire shi al hawatif a safaha ta goma sha uku min tariki ali ibn harb ku rike riwa wannan riwaya saboda ku lura da ka'idar malaman hadisi duk riwayar da za ka gani didi bayan an kare riwaya da ya ce wani makaryaci ne wani yana ƙari wani yana karɓowa riwaya daga wajen sikar kuma ya ce ya karɓo ta daga wajen a ya karɓo riwaya daga wajen sikar kuma ya jingina ta zuwa makaryaci ko kuma ya ɗauko riwaya daga wajen makaryaci kuma ya jingina ta zuwa sikar sai sun haɗi maka ne illar da yasa suka bai ban tashi kuma dalilin da yasa aka kasa karɓar riwaya shi to wannan ita ma kissa dole kenan ku kiyaye mazajen da za a rawaito wanda suka rawaito saboda su malamai suna da ka'ida dole dai a riwaya an faɗi sunan mutum da garin shi da waye shi to kana ne za a iya gane to na kirki ne ko ba na kirki ba in na kirki ne gaga shi kenan gaskiya kare in kuma ba na kirki ba ne ba sai a mere kenan zancen shi ko to gashi nan wannan hanyar kuke yi mali yake to abu nu'ayl ya rawato wannan riwayar a cikin dalailun nubuwa safa ta goma tara da daya haka al-imam al-qarra'i shi ma cikin al-hawadib a safa ta goma sha uku min tariqi ali ibn harb ali ibn harb kuri kala ali ibn harb yace حدثنا محمد بن عمار القرش قال حدثنا مسلم بن خالد الزني قال حدثنا بن جريج انا ابا انا ابن عباس وتروى دغا daga ikrimatu daga abdullahi dan abbas wannan ma daga ibnu juray ku rike shi jima ibnu juray kuma daga aba aba ibnu rabah kenan ko kuma daga abdullahi dan abbas wannan duk ban ban magana aba ibnu rabah ai an sani sai kare ko kuma tabi'i ne kuma yana cikin manya manyan almajiran abdullahi dan abbas to matsalar aina ne take mani ya ce to shi kenan wannan kissa ta uku ita ma yanzu abin da nake so didi ku rike mana sunayen waɗannan marautar dukan su tunda ba su da yawa an kamo riwa daga Ali ibn Harb an samu nawa kenan ɗaya ko shi kuma yace haddazana Muhammad ibn Ammara al-Qurashi mutum ɗaya ne Muhammad ibn Ammaratu al-Qurashi an samu mutum nawa biyu kala shi kuma yace haddazana Muslim ibn Khalid az-Zanj an samu mutum nawa kenan uku ko قال حدثنا ابن جريج قولوا انا عطاء بيان عن ابن عباس القويري an samu mutum biyar kenan ko to ku saurara ku ji duka kissa tana kewaya ne akan waɗannan mutanen guda biyar ya dai banda na biyar kenan abla dan abbas da aba a ware biyu nawa za su yi saurara kenan ko wannan dukan su shiga da ko kuma aka iya kwatsa huduma ibnu jurayj kuma ba rabu da shi a wani lokaci da haka shi ma kwatsa shi a tanjiyar kenan yanzu kissa tuhumar wajen ina ne kai a wai yanzu so ne nake aiko rike mutane aba ba a tuhumar shi me yasa ba a tuhumar shi saboda shi sai kai Abdullahi dan Abbas sahabi akwai Ibn Jurayj mun samu nawa kenan ɗaya ko akwai Muslim ibn Khalid Az-Zanj mun samu nawa biyu akwai Muhammad ibn Ammaratu Al-Quraysh an samu nawa uku sai Ali ibn Harb hudu a cikin wa'annan mutanen ne in sun kai labari hadisi ya inganta in kuma aka rasa ɗaya a cikin su na girgin an samu matsala to gashi na at-tahqiq al-qisatu bi hadha ad-dariq wahiyatun isar mata wannan hanyar ita mata gare ya ce ta zidadu bihi ba'afan ala ba'afin ita wannan ta ƙara rauni ma akan rauni ma'ana illar ta ta mahi bayyana fiye da ta bayan wanda ma ta tsaye akan ta farko wa illatu hadha dare matsalar wannan hanyar da aka rawaito hadisi muslim ibn khalid az-zanji kun samu dai kenan go muslim ibn khalid az-zanji auradahu al-imam al-bukhari babban da kanshi al-imam al-bukhari ya kaji a cikin abu afa'us sagir littafin ya rubuta akan waɗanda ba a karɓar riwayar su sai ya kawo kuma daga cikin ƙanƙanan su kenan go a rakam lamba ta ɗari hadisi na ɗari uku ko kuma sunan mazaje na ɗari uku da arba'in da biyu wa ƙala ya da imamu muslim ya ce muslim ibn kali azzanj abu khalid an hisham ibn urwa wa ibn jurayj munkarul hadith khalid az-zanji muslim ibn khalid az-zanji ana ce mishi abu khalid wannan alkunya ce yanzu didi wata ran idan marauci ya soya mata dilisi yanzu ka san muslim ibn khalid az-zanji da kaji ta zaka baka baduwa shi to sai ce maka haddasana abu khalid ya kare da kai ta dilisi ne maka to ya maka sunan shi ne na asali ya yi shi da mene da alkunya to haka suka yi tawa mutane a ilimin hadisi manyan malamai suka gane suka ce kare ku ta kai wanda aka alkunya shi to a riwaya ba a raba a kashi da alkunya dole ya yi mene sai an kawo ismul zahir Allah ka zartar da yace in ba ka san shi ba ana ce mishi Abu Khalid an Hisham shi kuma yana karbar riwaya daga Hisham ibn Urwa Hisham ibn Urwa Urwa ibn Zubair mun gani Hisham ibn Urwa Urwa ibn Zubair wa ibn Jurayj da ibn Jurayj munkarul hadith yace shi kuma wannan munkarul hadith ne zantan shi a bari amani ba a karbar riwaya shi wani tuhe na ce Aliyu kenan ko Ali ibn Ibrahim kenan al-muallif wa hadha al-musabbar inda al-Bukhari duk inda kaga al-Imam al-Bukhari dangane da magana da yake akan marawaiti sai yace munkarul hadith ko kuma yace saka su anu ko kuma yace taraku da wanda Bukhari ke ne an masa aiki da shi alaba shi bai hutuwa ya ga gari makari ya ji da galura fa asiki ba ga barwa da Bukhari da ne kaje ce wani munkarul hadith ko kuma wani saka su anu me yake ne da saka su anu ai kula ma kul jarhi wa ta'dil saka su anu lam yaqulu shay'an alayhi ma'ana da anu ba su taimaka mai akan shi ba na su su san shi ba bangaren garas to ya imamu bukari wannan mode faskin shi ne da biye ku ce ya ce ƙulutu wa hadal mutsala inda bukari allahu ma'anahu kun san me ma'anar shi a wajen bukari in ya ce fihi manakir na limamu bukari ke ni kama su tadirib kamar yadda zo cikin at-tadirib ya ne tadiribin rawi idan ka diba mujalladi na farko safaha ta 349 al-bukhari yudlaqul munkar ko kuma yudlaqul munkar ko kuma yudlaqul munkarul hadith shi al-imam al-bukhari duk inda kaga ya farka cewa ai wannan wannan munkarul hadith ai zantan aban kyamani ba abun saurara bane alaman la tahillu riwayat an shine mutumin da ne bai halatta ba a karɓi riwaya a wajen shi idan duk inda kaga riwaya al-imam al-bukhari yace wa hadha al-hadith munkar yana ne mene da halatta ba a yi aiki da riwayar shi to haka da imamul bukari ta nemi rike ko ce saka tu an hugo ko ce tara ku ku rike wannan modifat din guda uku ko ce ne munkaru da hadis ko ce saka tu an hugo ce ne tara ku ku bai Allah ka darta da mu wa fil mizan ya zo cikin lisanul mizan na ibn hajar al-asqalani a mujalladi na hudu safaha ta 102 sai ya kara gaba da safaha ta 8485 qala ibn al-madini ibn al-madini ta kun san shi aibo ali ibn al-madini malamin al-imam al-bukhari laysa bi shay'in da waye eh laysa bi shay'in yace wannan ba komai bane kalma ku tattauna akan magana shi shi karan kanshi ma ba komai bane ban sana magana shi malamin al-imam al-bukhari ali ibn al-madini wanda wata rana ya so wasu suna gardama shi dayan yana cewa wai mu abinda muka sani a sallah kawai aka jewa hannu a takabiratul ihram an kare jewa hannu sai da sai kare garra mala cikin su kowa babu aya babu hadisi yace da kusa wala kuci duk wanda yace wai daga an jewa hannu an kare jewa hannu ya sallama to ka ce sahabbai duka ba su iya batalla duka sallar sahabbai da aka rawaito sun karanta cewa ga yanda annabi yake sallah a rayuwar shi ali ya mutu shine in zai shiga sallah da farko ya jewa hannu idan zai je ruku hallo ya jewa hannu hallo in ya dago daga ruku duk wanda ya ce wa yin haka di ba kuskure ne ko kuma a bayya cikin sallah eh to kace duk sahabbai da su iya sallah Ali ibn al-Madini kenan malamin al-Imam al-Bukhari laysa bi shay'in waye laysa bi shay'in ina so ku koma mana baya wani marawaci ne ake magana akan shi Muslim ibn Khalid az-Zanji mun gane malamin al-Imam al-Bukhari ba ma wai Bukhari ba shi Bukhari kanshi ne yace munkarul hadith la tahillu riwayatu an shine munkarul hadith بهالات بقى كربي رواية أو دم مسلم ابن خالد الزني هذا ما من الإمام البكاري يتي ليس بشيء بقوم بس وقال الساجي wani ɗaya daga cikin babban malamai na hadisai ana cire shi al-imamu saji yake cewa kasiru na khalaq matsalar shi shi yawan kuskure gare shi ku lura nan abin da yake ne inda a sai kaɗan jin kuskure gare shi to ya amince uzuri ga lura sai a bincika a ga wani zancen sai a karɓa kuma wani sai ake karɓa to matsalar kasiru na khalaq yawan kuskure gare shi wa ba'abahu abu dawud abu dawud sahibu suna yace shi muslim ibn khalid azzayi ba ifi ne ba karɓar ruwaya shi kulut ya ali ya tsaye na ce wa muhammad ibn ammara mara ya biyo ta shi kanshi muhammad ibn ammara kin la yi urafu ba san shi ba a fagen karatu ba san tana wai hali ya yi riwaya kai ba a san kawo maka jawo maka ya yi riwaya wa ibn jurai shi kanshi ibn jurai kin mudallis mudallisin to nan yake ne da mudallis tadlis yake da gangan ya samo riwaya daga wajen magareci ko mutumin da diba yake da tsakaitin ladi ma'ana yake garo ya maganar wani da wani ko kuma mutumin da diba ba shi da kwakwarar harda eh kore sunan shi na asali gadora eh ambace shi da sifa mun san sifa ko kamar yake zal'uzunai ko zulwaji kadora ko kuma abawil da gangan yake wani sunan shi ko kuma yake abuwa ne haka yake a riwayar shi to yayi yau da yin haka sai malaman hada sai sai gane shi aka wasa aiki da shi to shi ma ibnu jurayj ne ne mudallis ne wa qad ana'an daga inda zaka gane tabbas yayi tadlis yayi ana'an ya ce wai an samo daga wani shi kuma wani ya samo daga wani mutum wani wani mutum jimanin babai kamar zuwa bai kace didi ya samo labari daga wani mutum ni kuma daga wajen didi na samo ya sar ya samo shi kuma daga wajen babai mun yarda ya sar ya samo labari daga wajen babai mun yarda da wani abu ya sar da babai suna haduwa kuma an samu kuma kai ma ka samu labari daga didi shi ma minyar ana garin ku da didi kuma an samu to shi didi daga wajen wani mutanki kuma wannan mutankin wanda didi ya samu daga wajen shi an samu ne na ibrahim shi na kisa da shi hadisi ne ne mubaham shi ne hadisi da suke ruwaya sai aka koye sunan wani mutum to yaushe ne za a iya ganewa ingancin hadisin shi ne an gane waye shi saboda akwai matsala guda biyu shine jahalatul ayn kuma da ne da jahalatul hal jahalatul ayn asalin mutuncin ma ba a san bawai ta iya yiwa kawuri ne ta iya yiwa ma mashayin giya ta iya yiwa mazalafi ne ta iya yiwa ma ya na Allah da manzan Allah ta iya yiwa kuma majhulul hali ne ma'ana eh mutum ne musulmi sai dai matsalar shi magareci ne sai dai matsalar shi yawan mantuwa gare shi sai dai matsalar shi yana yawan tadlisi wani su uku duk wanda aka samu da shi ba karɓar riwaya kaga kidan yanzu wannan mutuncin da aka ce shi kuma an rajule shi kuma ya samu daga wani wannan wannan waye ta haka riwaya kiran amira ta shari ba aiki da ita hirar da aka gane wannan wannan da aka waye Allah ka tartar da ya ce wa ibn jurayjin mudallisun shi kanshi ibn jurayj ta bilisi yake wa kada ana ana kuma matsalar shi ma yayi ana an ma'ana ya ce daga wani ana an kaman ka ce ai wajadtu hadha alhadith an rajul min qaryati kaza ko min biladi kaza ko min qabilati kaza to ar rajul man ar rajul ma ismuhu wa aina huwa fa kayfa yakunu duk ba sani wa kada aure da hulhafiz ibn hajar fi tabaqatul mudallisina akwai wani littafi wanda ibn hajar al-asqalani ana ce mishi tabaqatul muhaddisina shi mataki mataki mai masai da dalilin da gadira daga ciki heka wanda ake masa rangon da wanda ba masa rangon al-martaba to salisa zaka diba martaba ma'ana daga cikin matsayin da mutum ne matsayi na uku lamba ta goma sha bakwai haisu naqala al-hafiz an ad-dar qudri inda ibn hajar al-asqalani ya turo kullun gudu ka lura na ce matsala a duka karatun da mutu har zuwa gaba shi ne mutumin da baku yi ba zamani guda ɗaya ka gani to amma ka ɗau littafin shi ne ka karanta kuma matsayinka na kai malamin hadisi ga hanyar da al'imamu dara uduni ya bi ya samo cewa wane ba'ibi ne wane wane ya samo daga wane wannan wane ɗan gari kaza ne wane ne malamin shi da wane da wane shi ma wannan wane ya yi karatu a wajen wane ya karɓi riwaya a wajen wane ya ibn hajar ya bi hanyoyin da imamu dara kudin ya biya karɓi riwaya da kuma da abin da ya ce akan wannan to da ya gani abin haka ne babu kuskure shi ma ya ɗauko ka lura sai ya sayo a cikin littafin shi dan ya bada labari wataƙila ne ba in ka ce ka ƙarfe ta ibn hajar ya ce dara kudin ma haka yake shi ma dara kudin kuma haka yake shi ma idan ya samu wani labari ka lura ko daga malik ka gani ko imamu bukari ko muslim ya ce da'aman ni ma na samu labari kaga ni ma na turo labari na turo ba baki da baki ba wuri ka gane ma malaman hadisai suna irin abin ka gane dan ya zamanto ina yan bid'a in ka ce za ka kayyada shi wuri ka ga abin ya koma ruwan dare saboda ba shi ɗaya bane ya ce wani magarici ne ka samu wanda suka ce shi magarici ne sun kai ɗari to ya za ka iya kayyata manyan malamai guda ɗari kuma kowanne ya yi magana daban-daban ko ba guri ɗaya ba suke da wani tsakanin shi da tsohon shi ma shekara ɗari da mutu wani shekara hamsin wani shekara ashirin wani talatin amma kuma sun karyata mutum guda saboda Allah wani abin gaskiya ne ko ƙarya ne ya ga nuna gaskiya ne kenan ko to shine ibn hajar ya kawo a cikin tabaqatul mudallisina a mudallisina a martaba ta uku lambal hadisi na 17 haitu na qalal hafiz an ad-dar qudni inda al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya turo wannan labarin daga imam ad-dar qudni qawluhu al-imam ad-daruqutni a cikin az-zu'afa wal maturukina littafin da muka ambata shekaran jiya wanda ya kawo ne da'ifai wanda ba karɓar riwayar kuma da wanda su an sa musu jambe kama an wasu karɓar riwayar sale abada yake cewa al-imam ad-daruqutni lokacin da ya zo tarjuma akan shi wannan mutumin wa yake ce da shi muslim ibn khalid az-zanyi yace sharrul sharrul tadlis kun san wai sharrul tadlis ibn jurayj daga cikin duk masu tadlis to mafi sharri shine ibn jurayj dan ne shi na gangamin yake ba na kuskure ba dan Allah di ba me zaka ce dangane da mutumin da ya tabbata hadisin da aka ce an rawaito daga annabi a cikin marawaitar rijalul sanad cikin akwai makareci kuma da kan zabdi ba yayi wata hikima wannan makarecin ya sauya mace suna ko sauya mace siffa ko sauya mace alkunya ko kuma ya kira shi da lakabi dan kal a gane shi a karɓi riwayar in tambaye ku dan Allah in ka bi sassala ba wa yake so sun kama manzon Allah ko ko gane ba bayan ya gano digidi ba ga riwaya yadda take wani sai gane an yarda da shi dan gari kaza ne mutumin kirkiri da ta ubayin ƙarya duk labarin da aka ba shi yadda yake bada yadda yake shi ma wanda ya karɓo daga wajen shi shi ma haka shi ma to a cikin kuma riwaya ne aka samu wani mutum magare to ibn Jurayj in ya biyo san ya ga mutum ɗaya ne magare to ya kira shi da laka didi ba didi ba ke ta didi ko ta ga in ka mishi rago ta aka suna yaro didi to ya ce shi wannan ya samu an didi eh huce kuma shi kuma didi daga wani kuma ya fara bayyana kowa kuma sunan shi na gindi kai kadai ne zai goyi sunanka eh kira ka da mine da lakabi didi lakabi ya ki ta lakabi kiran ni to shi ne darar gudu ne ya ce bari waɗe muku sharru tadilis wanda ya fi kowa tadilis wanda shar wanda tadili duk wani mai ruwaya ne tadilisi to wanda ta yi kowa sharri a musulmi ya ce tadilisu ibnu jurai ibnu jurai ya fi kowa sharrin tadilis fa innahu qabihu tadilis shi ibnu jurai yana da muni a tadilisin shi la yudallisu kai shi tun da yake ma ibnu jurai bai taɓa yin tadilisi illa fi ma sami abu min majaruri sai mutumin da daman ya ji ba duk malamai sun soke shi sun ce ba mutumin jirgi ba shi kuma a lokacin nan zai sayo muku shi a cikin riwaya kuma koyi sunan shi na asali dan Allah da bi wannan ne yake cuta kuma da faral addinin musulmi saboda wanda ba shi da ilimin hadisi ne in ya samu wani hadisi ne zai kamar yadda galibin yan gida wannan tadilisa to irin shi na ibnu jurayj yake musu sai su inganta hadisi Allah ka dardar da mu bayan wakon ibn hajar a cikin babakatul mudallisi na martaba ta uku safara ta goma sha bakwai ya samo labari daga alimamu dara kuduni ko ya turo hujja ingantacciya daga alimamu dara kuduni ya ce mafi sharrin tadilisi ibn jurai dan shi bai taɓa yin tadilisi ma ya mutumin da ya tabbata an soke shi an ce ba mutumin jirgi bane ba a karɓar riwayar shi makaryaci ne dan haka wannan riwayar bata inganta ba ta wannan hanyar kullu he nace fa masalu hadha tariq al-mubil bil matruk misalin wannan hanyar wadda take mai duhu kuma ga wanda ake kyale mashi ruwa ya shiga allazi la yahillu riwaya anhu wanda da mun ji halatta kuma a karbi riwaya a wajen shi wa bil majhul kuma ga an samu majhul guda biyu in ba kuma tuka aka samu majhul wanne ne ɗaya to ne nake dole ku rike sunan wanne ne ɗaya akwai majhuli ɗaya man to kuma ne Muhammadu ibn Ammar al-Qurashi shi ba san shi ba mata hanyar ilimi ba da dalawa ta tabla akan shi ga an samu majahuli ga an samu maturuji wanda an wasa aiki da riwayar shi ga wanda shi kuma a kwata-kwata ma ba a san shi ba a bangaren addini shi babu ma tabbas din shi musulmi saboda ba kamar ba didi ai daman ka'idar ai jahala kin iri ne da riba ilmin riwaya na hadisi akwai jahalatul ayyin akwal jahalatul hal nan ce jahalatul ayyin asalin mutum ma ba san ba shine musulmi ne kirista ne da yahude ne addinin hindu yake addinin buda duk ba asali ba wannan ma illa ce babba ibu kaga hadi hiya illatun qadiya na biyu kuma jahalatul hal jahalatul hal an yarda musulmi to ya hali shi mutumin jirgin makaryaci mai gaskiya ne yana kari ko rai duk ba sani ba ta tunda ba sani ba kaga ai ba za ka hujja da shi ba ko ya ayyuhal ladzina amanu suratul hujurat in ja'akum fasiqun bi naba'in فتبينوا أو ذا رواية فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم من هذه idan wani mutum ya zo ya ba ku labari wanda daman asalin ku raba da shi to ku yi bincike ubangiji ya ce hal ku tabbatar da cewa wai labarin gaskiya ne ko ƙarya ne ashe duk inda labari ya iri biyu ne ko dai na ƙarya Allah ka tartar da wannan kisan bai inganta ba a karbe ta wabil wabil mudallis la yusrihu lil mutaba'at wala shawahid duk inda aka samu tadlisi a riwaya to ba a yarda ba kuma wata riwaya ta ce za ta wa wannan riwaya lil mutaba'a ko kuma a samu wata rijalu sanad ce za su masa shaida ma didi ka lura ashe wai ita shaidar kanta mahallo ta riwaya da ake wanda ake cewa wannan hadisin lahu shawahid wa mutaba'at to illar shine didi to he in a hadisin ma marawaitan ma kawai bu'afa ne kadai ba kar a samu ne tadili dan shi tadili ba kamar ce ba kawai matuti dan a larabci in an ce ai fulanun mudallisun dan ne ake kawai mai yaudai saboda me ake cewa ka dilisi shine boyewa aibun abu da kuma kai ka san aibun dan kada wani ya gane shi ko ka gane boyewa ne aibun abu ga wanda kuma ya san aibun abu kuma ya boye shi dan kada wani ya sani kuma a lokacin da zai kara ma abin salulati zai saya maka ya san sare tana daukewa ya saya ma a haka shi ai ya san sai kuma da zaka saya to shine ake cewa ka dilisi kuma za ku iya gane a wata riwaya duk da wasu daga cikin malaman takariri sun ce bata inganta ba akwai wani aure da aka wa manzon Allah dangane da wata mata da aka yabe ta sai annabi ya aure ta an shiga daki za a kwanta tana hudda zananta annabi ya ga wani abu a nan kenta wani wanda ka iya tsawa ko kaman gwaiwa ko kaman wani jambo ya manzon Allah sai daura zanan kima sai ta kawai sun muni cuta kalma sai ta faƙari dallastum alayya ta ga faƙari dallastum alayya daga at-tadlis ne kawai sun muni ruwa ruwa ma'ana ruwa in aka ce amma ruwa ruwa ne a gama kawai kuma mun ruwa ruwa a wata ne kace kawai an tufe ni kaga annabi ya ce kawai koma gidanku kawai su kaga ce suke da sun ga amma kina da wannan illar alman ma ba a dalma shine malamai suka ta ga wannan ka'ida ce duk in aka alma ma mace tana da wata babbar illa to kana karkare ku kwanta da ita sai ka tika ba su alma daga an kata dakin ka ka lura ina wajen kwanci ya ka boye maka diba a ce tana da wani katar rauni a ciki kawai da ta zo ta tuke ka za su kwanta ka gani ka ce a me da kayan ne wani irin abin da ya burge dole he ina ka hanya ya arimi a to didi karka ce ba gaya ba ba wata rana sun taɓa rikici da wani yanka ta a ciki tana da wani katon tabo to ka ji aiko tsara ta arimi arimi to in ka yi arimi baka da hujja ka ce ka hawa ba kuma diba didi ba a gaya ma ba ashe tana warin fari kadura ko kuma a'a ashe zakari bai shiga ma farjin sai aka ba ka ɗarma ma arimi yadda aka je kawai aka yi aka yi kama da abubuwan da ka da shi kenan da ya a hankali to duk irin abubuwa a ka'ida ta musulunci in aka maka tadlisi biya halatta a tasa aram an wata Allah ka zartar da mu tadlisi a musulunci bai halatta la sai ma min jihatin riwaya wannan tadlisi ya yi mafi munin zulmi tunda karka manta ita maganar manzon Allah doka ce kuma shari'a ce kuma hujja to abin da zai zama to hujja zama to doka aka ce an yi ƙarya sai kanka kaga ai matsalar da za a iske ai ba kaɗan ba hal ma a iya rikici akan haka Allah ka zartar da mu don haka dai kenan ma da yake so ya gane cewa duk inda aka samu aljahala ko kuma aka samu astadilis to maganar kuma a samu wani riwaya a ce wai yana da mutaba'a ko yana da shawahid bin ilahi su bi wani abin da ya iya gyara duk hadisin da aka samu mudallis a cikin shi babu maganar mutaba'a babu maganar shawahid dole an samu wata hanya ne daban wanda ta inganta amma maganar wata hanya ba idiya hallo wata hanya ba idiya sai to a hada mana yace babu wannan ka'ida da haka kiran kusan da haka yasa mana yake cewa bal yazidu liqissata wahanan ala wahanin kai wannan abubuwan da aka ba da labari dangane da shi wannan wanda ake ce da shi musulun gona kali da azanyi da shi wannan jin ɗayan wanda ake ce da shi wani da nutsu shi muhammad ibn ammara al-qurashi shi kaga wannan majahuli shi kuma wannan wa mudallis ne yace kaga an samu manyan illoli guda biyu wanda kuma ba a buƙatar a samu ɗaya ma ballantana aka samu biyu dan haka wannan hadisin to bai inganta ba ta kowace hanya kuma bai halatta ba a ce an samu wasu hanyoyi wanda za su musu shawahid ko mutaba'at tariqu na rabi hanya ta hudu kudi ba lamba ta nan kudi ba nan kuma lamba ta hudu hanya ta hudu Masha Allah hanya ta hudu ta iya zawa ba kuma sai mu tashi daga ta haƙiƙi gobe kenan ba na'am hanya ta a kaɗan ne hanya ta hudu lilkisar min kabari bin abbas ita ma wannan kisar daga labarin abdullahi dan abbas ita ma aka samu wata hanya ta hudu kenan ta ma'ana mafitar hadisi na uku kuma mafitar hadisi na hudu riwaya daban-daban nawa kenan guda hudu kala yace akhrajahu ibnu sa'ad fi tabaqat ibnu sa'ad ya fita su da wannan riwayan a cikin abbaqatul kubra ita ma daga abdullahi dan abbas a mujalladi na farko safa ta 44 kala ابن سعيد أكبرنا هشام ابن محمد ابن السائب الكلم ku rika rike wani muhammad ibn sa'ib al-kalbi an abihi shi kuma daga babai shi an abi salih daga abi salih an ibn abbas shi kuma daga abdullahi dan abbas nawa za ku rike daga ciki wanda za a ga cewa sikati ne su ko kuma gairu sikati abdullahi dan abbas shi nan sani dai cikin wanda za a tuhuma ko waye za ku tuhuma kenan yanzu na farko akwai ne isham ibn muhammad ibn sa'ib mutum guda ne duka alkalibi jingina zuwa kabilar shi ana abihi daga wajen baban shi ana bukatar a san waye baban shi kenan ko ana abi salih da kuma wani mutum da ake ce da shi abi salih shi ma ikon san alkunya sai ba sunan shi bane ko an ibn abbas wa ashara ila al-qissat da yake salih sai nuni zuwa asalin qissal amma ya ta kaita dan saboda yayi bayani jiya a baya za mu tsaya daga nan kenan insha Allah subhanahu wa ta'ala gobe za mu yi tahlilul masail akan waɗannan marawaitan guda biyu wanda kuma riwayar an samu ta ne daga wani daga abdullahi dan abbas kamar yadda wasan riwayar da muka tsari da yamma ta ita daga abdullahi dan abbas aka tsari to duk wanda zai magana kenan akan wani abin da ake tattauna akan intiqalun nuril muhammadi go shine turuwar hasken annabi muhammad daga kan mahaifin shi zuwa shi istacce ake so a nuna mutane su gane wannan labarin cikin shi ƙarya ne a musulunci babu wai cewa Allah ya sanya haske a jikin wani kuma ya fita daga jikin shi kuma ya koma jikin wani a Allah ya wadata daga wannan idan ya sa wannan hasken ba na jin ba zai kwace shi ma wannan wannan hasken da za a samu ina fata mun bayyana cewa da wannan kissan sai nan abinda muka ji daga cikin manyan malamai sun nuna mun cewa menene wannan kissa al-Imam al-Mizzi ya nuna cewa marawaitin na da magareci ne Ibn Hajar al-Asqalani cikin tabaqatul mudallis ne ya nuna cewa wannan marawaitin mustahaman kuma banda wannan masrufi al-Imam al-Bukhari ya ce ne munkarul hadith a cikin ina gu'afa'ul sagir yayi gu'afa'ul kabir kuma yayi ne gu'afa'ul sagir wannan magana tana cikin ne gu'afa'ul sagir ban da Ali ibn al-Madini malamin al-Imam al-Bukhari ya ce ne laysa bi shay'in shi ba komai ban ba ma ka magana shi dan haka ba ma san shi ba fagen ilimi to dai kana magana malamai da tunda malaman da suka ba ifan tasiri yawa ne a Hausa dai wannan riwaya ita ma ita inganta ba ta inganta ba ta inganta ba har yanzu kenan muna nan akan cewa wannan kissar da ake cewa wai hasken da da warko a jikin baban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake bayan an musu arne da Aminatu rage fara kwana da ita washe gari wanda aka ganshi ya gani ne wai hasken ya bace daga fuskar shi wannan magana ƙarya ne ba ta inganta ba labari ne tarihi a musulunci ƙarya ne to wanda zai magana ta nan na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وما كان من صدق فمن الله وما كان من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استوى